أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتن خاتم على آله حق قدر المقدار العظيم رحمة الشيخ درينا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتينا الزفر نوحد مولانا بأحمد نؤمن وبالرسل والأملاك وهو المهيمن ونهزم دورا عن ثناء نبينا وثورا ودورا بالملائه نؤمن وإن كنت لم أوتن مديها محمد أسود أوراقا بحبك أؤلن وإن كتبوا المداه يوما وأثبتوا ثم أتيكم مثل الذين قد فيا فوز إبراهيم إن جاء ذكره لزمرة من يثني عليك ويحسن وترك تماما للقصور أظنه منابا فرد الله للكل موسن أتى المصطفى يوما يجود بنظرة يغسل أوزاري وقلبي يسمن وإن شاء قواني لعملي خلافة لكي أرفع التوحيد والكل مؤمن ليسلم جل الناس أقتل بعضا جهادا وإني مؤمن بك محسن فأرفع علما للجهالات وادئا وأكسر آيات الصليب وأدفن وبي يرفع الجور العليم فلا يرى سوى العلم والدين الحنيف يزين وتمسي رجال الله في ذل راعة وعز وتمجيد وبالحج آلن يكون زمام العالمين جميعهم بأيدي رجال بالعلوم تمكنوا فياتي مسيح ورجال رجاله بدين الإمام الهاشمي يتلين هنالك أما الفيض لا شك لن ترى سوى عارف بالله والشرع مسكن فيقسم إيتا لا تكون ولاية وعيد دوام الروح فالخير يدفن فإن لم يكن من يذكر الله زلزلت زلازل ساعات ونادى المؤذن فيا رجعتك بالله أميني رجاءنا فما لي سوى أن أسأل الله معدن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها للدين كسري مامن عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب الذين قد أحسنوا
haka kadar yau gida ne lazim na'am nuwahidu maulana bi ahmad numinu na'am wa bir rusuli wal amlaki wa hawal muhaimin maulana shaykh islam wa sa'alat al anam alhaji ibrahim yasir allah ta anhu wa ardahu annabi amin wa quddis sirru yace nuwahidu maulana muna kadaita ubangijin mu majibancin lamarin mu shine allah wa hawal muhaimin sai kai karshen baitin wa hawal muhaimin shi ubangijin nan namu da muke kadaitawa shi ne Allah wanda yake shaida aikin bayi a bi ahmada numinu kuma muna ba da gaskiya da manzan Allah sallallahu alaihi mai suna ahmad mafi cancantan yabo a cikin bayi baki daya kuma mafi tsayawan bayi a cikin bautawa Allah da gode ma Allah tabaraka ta'ala wabir rusuli a wabir rusuli hakan nan nu'minu muna ba da gaskiya da manzani baki ɗayansu wal amlaki da mala'iku wani hujim wani hujimu sauran an sana inabiyyina usuran usuran wa sauran bil mada'ihi nu'linu a sauran wani lokaci sai a sami mu hujimu wani hujimu muna kamewa an sana inabiyyina daga barin yaban annabinmu wata rana wani lokaci suka ji kawai usuran saboda usuri saboda gajiyawa irin tamu kawai sai mu ji ba mu isa ba saboda rashin isan mu sai mu kame mu kasa yabo ko ba mu yabon mu ko yabo shi ne ake mu amma kawai lokaci sai mu rena kanmu mu ga su waye mu balle mu yabo annabi sai mu tsaya haka nan wa dauran kuma wa dauran wani lokaci kuma nu'linu sai a tayi muna bayyana wa bil mada'i da yabanni wani lokaci sai mu ta rera yabo kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam hmm wa in kuntu wa in kuntu lam uhsin madiha muhammadin aha usawwidu awraqan bi hubbika ulinu shau ya ce wa in kuntu lam utin madihan muhammadin kai ko da dai ma na kasance bin iya yaban annabi sallallahu alaihi wasallam yaban dai nake yi dai ban iya kyautata shi ba ko da habin haka yake to na san dai ai rubuta yaban nan ne da nake yi ina usawi da awraqi ina sa ma takardu baki ina sa musu wani baki ne gashi nan me nake ni bi hubbika nu'linu ulinu ulinu bi hubbika ina bayyana wan soyayyanka ne wanda ya dauki takarda ya dauki biro ce zai yabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana rubutu wannan ko a ce bai ya ce yaban nashi ba bai iya ba me yasan ya shi zai kai me ya kashe zai yabi annabi sallallahu alaihi wasallam kawai soyayya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ko ko ba dai komi dai ce wace na san dai ni ina bayyana wannan bayyana soyayya ce tawa gare ka ya maki Allah hmm wa in katabul wa in katabul madahu yawman wa asbatu ah wa in katabul muddahu ko da masu yabo jami ne na madihu ana ce musu muddahu a masu yabo in suka yi rubutu rubutun da suka suka tashi rubutu suka rubutu rubutun kasirin da suka yi yau ma wata rana wannan wa in katabal muddahu a ka'idar larabci wanda aka yi sani shine wa in katabal muddahu to amma akwai wata luga da suke ce mata suke ce mata lugatu akaluni akalunil baragis wasu ciki na larabawa suna irin irin wannan wato ko da fa'ilin in fa'ilin ya zama jam'i ne maimakon fi'ili shi ma wanda yake yake zuwa gabanin fa'ili in dai gaban fa'ili ya zo maimakon yanzu ya zama a tsaya a tsasa shi ga shi ta mafarki a ce misali a ce ja al muslimuna to su sai ce ja'u al muslimuna to a cikin qur'ani ma ya zo da irin wannan kira inda yake cewa ah summa amu وسموا ثم عموا وسموا كثير منهم ثم عموا وسموا كثير منهم kagani idan kuka ce summa amiya wa samma kasiru minhum sai aka ce summa amu wa sammu kasiru minhum ina ga cikin Qur'ani nan kadai yazo da wannan lokaci a to irin wannan lokaci sai yana wurin yace wa in katabul muddahu yawman in masu yabo suka rubuta a wata rana wa asbatu sumati kuma suka tabbatar da suna na yi ma kyakkyawan suna na a cikin masu rubutu su damar su damar su rubutu suke masu masu yabo su rubuta yabo ko to in kuma kuma ni ma suka tabbatar da suna na cikin su akun misalan lazina qad hasanu sai in kasance misalan lazina qad hasanu ku tankwacin waɗanda suka kyautata ni ma kai suna na ya zo cikin sunan masu yabo lalle na zo na kasance cikin nima wanda suke kyauta shine suke cewa kita fa ya fauza ibrahima fa ya fawza ibrahima in ja'a zikruhu aha bi zumrati man yusni alayka man yusni alayka wa yusinu fa ya fauza ibrahima ya barab- ya babbar rabo na ibrahim yana ne kansa shi ibrahim ya sallata anhu in ja'a zikruhu in har ambatan shi yazo bi zumrati man yusni alayka cikin taron masu yabo zuwa gare ka cikin masu yabo a gare ka wa yi husinu kuma a ce yana kyautatawa kai wannan babban rabo ne na ibrahim in ya samu shi ma sunan shi ya zo cikin taro jama'a ta masu yabanka wanda suke kyautatawa Mhm. Watar- watarki tamaman lil qusuri azunnuhu Mhm.
muhalan farabbillahu lil kulli muhsinu watarki tamamin shi ya ce bari na in bar yabo baki daya tamaman baki daya lil qusuri saboda takaitawa ta saboda kawai ban iya ba saboda gajiyawa ta ban isa in yaba annabi sallallahu saboda wannan kawai shi ya ce azunnuhu muhalan wannan ina ina zaton wannan abu ne wanda yake korare abu ne wanda ba ta yiwa kawai a ce na bar yabo kaya ce wannan ba yiwa ko da ba ko ban iya ba shi saboda mi zai ce ai faradillahu lil kulli muslim ubangiji na muslim mai kyautatawa ne ga kowa ma barantana wanda yace zai jarraba yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai iya ba lalle kai Allah zai kyautata masa Mhm.
asal mustafa yawman yajudu bi nazratin yace tayyu al mustafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun zabi wata rana yawma wata rana yazudu zai zama yayi kyauta bi nazaratin da wani irin duba da wani- da wani- da wani kallo wanda tugasilu tughsilu awzari wa qalbi tusminu wanda wannan kallon wannan duban to ga sula ausari auzari za ta wanke zunubaina wa kalbi akwai tusminu ismiru ne sun yabo ko ko to haka ne kuma ta zama tana kibantar da zuciyata tana sawa zuciyata kiba shine tusminu tana sama zuciyata ta yi kiba ma'ana ana cewa ba shi na cewa alamar ƙarfi tana ga kiba ma'ana tana tana karfafa zuciya ana so a ce tana wannan duban wanda zu- duba ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma mutum shi zai karfafa zuciyar shi kawai shikenan zuciyar za ta dauki ƙarfi ba kawai wai wai ana ana nin kiban ba irin na kumburi a kiban ƙarfi zuciya wannan in wannan duban mutum ya same shi da maki sallallahu alaihi wasallam duba ne wanda zai wanke mutum zunuban shi kuma ya karfafa zuciyar shi mhm وإنشاء قوان لحمل خلافته in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so kawani sai ya karfafe ni li hamli khilafatin domin dokan wani irin khali- khalifanci wanda wannan khalifanci da kai لكي أرفع التوحيد والكل مؤمن in na same shi wannan khalifancin arfa'a tauhida sai in ɗaukaka tauhidi shine ɗaukaka wato kadaita kadaita Allah tabaraka wa ta'ala wal kullu mu'minu kowa ma ya bada gaskiya Mhm.
ليسلم ج- ج- جل الناس أقتل بعضها don liyusri majullun nasi don mafi yawan mutane su miƙa wuya su musulunta aftulu ba'daha kuma in kashe sashen su mutanen wannan haƙin ta'udu ila nasi na na wannan nasi mun san ko yana cikin mu'annasat sama'iyya annas laraba suna mata suna ta'alifin da su qalatin nas ja'atin nas to haka wannan haƙin yana komawa zuwa gare ta in kashe sauran waɗanda ba su ba da gaskiya ba saboda mi جهادا وإني مؤمن بك محسن akan jihadi ba wai kan haka nan ba kan zalunci a idan kan dai ka'ida ta jihadi wa'anda suka ba da gaskiya su ne sun tsira wa'anda kuma ba su ba da gaskiya ba wa'annan ba mutane bane ba a zo muka da sako daga ubangiji ka wanda ya halice ka wanda bai gushe ba shi ke ma komi shi ke baka komi ka miƙa wuya ka bi shi ka ce kaki to wannan ma zan ba mutum ba kuma bai baicin ma haka nan kai baka ma zamana ba ka zamana haka nan ba sai ka cuta bayan Allah to wannan ba abin da ya dacewa da shi illa a raba shi da da rayuwa shine jihadin wannan sauran zan kashe su akan jihadi wa inni mu'minu ni ko ina mai ba da gaskiya duka da kai ya ma'aikin Allah muhsinu ina mai kyautatawa ba mumini ba makami makami na imani kawai a muhsinu ina ketarawa ina zuwa makami na karshe na cikin addini cikin maka- makamatu dini salasakin nan ina mai mai kasancewa muhsinun musini amma abucin ihsani aha فأرفع علما للجهالة واضعا in na samu wannan fa arfa ala faqin ala sai ma qabliha saboda haka fa tana wannan sababiyya ce fa arfa saboda haka sai in ɗaukaka ilman in ɗaukaka sani duk inda nake in da zama ilimi ake fifitawa lil jahalati wadi'an ina ne ina mai kasancewa wadi'an mai ajiyewa mai kasa kasa ga jahilci ina badda jahilci na ɗaukaka ilimi Mhm.
وأكثر رايات الصليب وعدفن kuma aksira rayati salibi in rika kakkarye tutoci na as-salib wa'annan wato wanda suke da'awan suna bin annabi isa wanda suke giccen nan shi ne ake ce ma gicce irin wannan wannan abin da suke yi na gunkin nan wai na haka an gitta shi ana an an buga mai kusoshi an rataye shi suna cewa annabi isa Ma- wato mabutan wannan addinin in wayi gari ina karya wannan tutocin su duk wani tuta ta su ina karya ta dibawa da filin kuma ina binne ta shikenan ma a kakkarye wannan a huce ga yanda abin zai tabbata shi yace fa bi فبي يرفع الجور العظيم فلا يرى yace da ni ne yurfa ul jawrul azim za a daukake za a dauke zalunci wanda yake alazim mai girma fala yurami
سوى, سوى العلم والدين الحنيف يزين ya kasance in an ɗauke wannan zalimcin mai girma wanda ya jima ya kai ma a ce ya wuce karni ɗaya wannan zalimcin mai girma da ni shi wace za a ɗauke shi ya kasance fala yura siwal ilimi a waye gari ba a ganin komi sai ilimi waddinul hanifu yuzayyanu al kuma kuma addini wanda yake alhanifi wanda yake alma'il anil batil shine addini wanda ke kau- karkacewa yana barin batanci da abin da ke ba daidai ba ila laki zuwa gaskiya yuzayyanu ana kawata shi a da ni zalunci mafi girma zai zamo yurufa wa na ɗauke shi a wannan to ba sai da haka ba tare ba sai mun yi wani dogon bayani ba sai sai shi wace fatum si rijalullahi fatumsi rijalullahi fi zilli rahatin sai mazajen Allah su maraita a cikin inuwa ta hutu wa izin wa izzin wa tamjidin wa bil haqqi alanu wa izin da gagara wata mishirin da girma wa bil haqqi alanu kuma alanu su suna wani aka ce in ka dauki wannan wawu ta zama haliya a- alhalin kuwa suna masu ɗaukaka suna masu bayyana gaskiya na abin da ke da wuya da abin da abin da ke ake ciki na na jawrul azumi ina ke har yanzu mutane gaskiya ma ga ta nan ba ta dokuwa mutanen Allah su ne ake ganin kasa kasa sai mutanen duniya mutanen da ba ba Allah ke gaba su ba su ne ake ganin suke a wai har a wannan hutu ma na duniya musamman su ne suke hutawa amma bayan Allah su yana suna cikin wahalhalu to lokaci zai zo wanda su mutanen Allah su ma za a sami za su mare ta cikin inuwa ta hutu da girma irin na izza da kuma girma na wa- wa- girma na izza na gagara da kuma tamjidin girma kuma suna bayyana gaskiya ya kunu a wannan lokacin nan mhm, yakunu zimamul alamin jami'ihim a- akala ta baki ɗaya alam duniya baki ɗaya zumamunta akalata za- za za ta koma jami'a jami'an baki ɗaya da aidi bi aidi rijalin bil ulumi tamakkanu ga hannayen wa'ansu mazaje wa'annan su wannan mazajen tamakkanu sun samu tamkini bil ulumi da ilmuma shi tamkini shine tabbata irin yanda a tabbata da shi na ce ma tamkini misali akwai tamkini bangarori da dama haka ce misali wannan ya samu tamkini bangaren arziki arzikin ba ya gabce ba zancen wai ya gabce wa arzikin to arziki ne gashi nan ba ma zancen ba a tsoron ya kare to haka nan su ma wannan aka ce mutum ya samu tamkini a ilimi mutum ne wanda ya samu ilimi wanda yake zamananne to wa'andan mutane wanda suka za a za a samu wa'anda mazaje ne wa'anda su sun samu tamkin da ilimi za su kasance akalan duniya na hannunsu yanzu akalan duniya fa hannun yahuda yake fa da mutanen banza to wannan lokaci zai zo wannan abin zai zai kasance haka Mhm.
fayati masihun war rijalu rijaluhu
a lokacin annabi isa zai zo wa rijalu wa'annan mazajen da aka ambata muku wanda aka ce suke rike da akalan duniya wanda suka samu tamkin da ilimi rijaluhu sune mazajen shi Mhm.
بدين الإمام الحاشمي يتدين shi annabi isa in ya zo ba wai zai zo da wani addini daban ba a'a bi dinin imamin hashimi da addini na jagoran nan mai ba hashimin dangi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tadayyanu zai rika addini Mhm.
هنالك عم الفيض لا شك لن ترى to ah, a can ne a to in duka nuni ne na na abubuwan da zai zai zo shewa kihudi na ya zo a cikin hadisai daban-daban cewa annabi isa zai zo ƙarshen zamani zai zo a a- a- a- a- a- daga gabacin hasumiya kwara wadda take a dimashq haka yanzu suke hadisi zai tabka hannaye shi suna kan fukahuken mala'iku yana ɗigar da ruwa kamar ya hito daga wani alwala ka annahu kharaja min dimas kamar ya hito daga wani alwala ko ruwan ka yana ɗigar da ruwa a lokacin wasu hadisan suka ce zai samu mutane suna shirin sallar asar sallar asar su ce ya- ya ba su sallah ce a ya ce a wanda kenan da limamin nasu ya ya limu- ya mai musu limanci wasu hadisan sun tabbatar wasu ruwayoyin wasu malama su ce imam mahadi ne sai sallar mahadi shi zai ja shi zai ba shi sallah kamar da muka muka muka hito daga wancan baitocin da shi ta yusalli bihil mahadi ya foza ummati annabi isa mahadi zai ba shi sallah to wannan in ya ba shi sallah aka yi da sallah inda suke wuri wani wuri ne kamar sun killace kawunansu an ce lokaci ne ya haɗu shi ma imam mahdi yana yaƙi yana neman yana yaƙi da da da da dujal lokacin dujal ya hito shi lokacin annabi ta su kamar sun rage wajen sai ce a buɗe wajen aka buɗe sai a ga gashi nan shi dujal kin ne cike ke tare da bayahudu dubu saba'in suna tare da shi suna nema su yaƙi musulmi su halaka musulmi sai ya ne shi dama zai zo aka ce yadda ya harbatun akwai yana da wani mashi a hannun shi dujal yana ganin shi sai ya ya narki aka ce zai narke kamar yadda gishiri ke narkewa a cikin ruwa amma wannan narkewai ba ta sa ya bar shi ba sai ya bi shi aka ce sai ya samu ya ya soke shire gashinin shi ya ya rata ya ya ya ya allaku gashinin shi ana gani a jikin wannan mashin na annabi isa to lokacin da saboda mutane za su hankalin zai kwantawa lalle an kashe an kashe dujal lokacin sai ya kasance annahi wannan yahudawa duk wani bai yahudi ana kashe shi duk inda bai yahudi ya labe duk inda labe bayan dutse ko bayan wani ice itan zai yi magana ko dutse ya ce kai musulmi bawan Allah musulmi zo ga bai gude nan labo bakin gaskina a zo a kashe shi sai an kashe dukan yahuda aka ce dukan ba ba wani icce ko wani dutse da zai boye su sai icce ɗaya da ake ce mai garkat malama sun ce wannan garkat irin wannan bagaro ce wanda take yawon da wannan wanda ake ake ake ta dasa wani ana cewa yana magani da hamada wani wuri suna ce masa dakwaran dakwaran madawa tana da kaya to wannan wannan icce shine ake ce ma garkat ina yawanci ga tana ta bagaruwa ke mutan ba bagaruwa ce wanda aka sani yawa ba bagaruwa ce tan wanda aka sani ba to ita wannan ita ita ita shi kadai ne aka ce baya suna musu asiri saboda ainihin ita su ne su yahuda ana aka samu in aka kashe yahudawa annabi isa zai zo zai lazima tama wanda suka yi saura na na na masu addini na kiristanci ya lazimta musu karɓar musulunci ya ajiye zancen diya duka wani hadisi an hadisi ke wadi ma'ana da su su wanda suke nasaru wanda suke kiristanci yanzu a yaƙi ba ce ake dole sai su kuma sai su musulunta ba su zaɓi guda biyu ko su musulunta shi kenan sun huta ko ko a in tsaya za su yi akan addinin su to su rika baiwa da wannan musulunci jizya su rika bada wannan wannan nan suna bada shi to shi a da mun menene ai diyo duk rubutun da kuke cewa ba ku gane ni bane kuke kuke cewa kuke faɗin abubuwan da bai dace da ni ba to gani ni ne annabi isan saboda haka ko ni ma gashi na kama musulunci kowa ya musulunta zancen zancen wani a bada wani zaɓi na na na jijiya bai taso ba sai aje jijiya shine mai bada mai hadu wannan ruwaya Abu Hurairah ne Allah yake cewa in kuna so wa in shitum qara'atum qawlu tabaraka wa ta'ala wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bi qabla mawti ah wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shahida wa in min ahli kitabi babu wani daga cikin mazuwa littafi face illa wa yuminan nan bihi qabla mawti sai ya ba da gaskiya da annabi isa gaba dan mutuwa shi yana cikin abin da annabi isa zai zo da shi zai zo da dukiya dukiya arziki ya kwaranya cikin mutane har sai ya kasance ma ba ma mai bukatar ma abu ba ma mai bukatar dukiyar ga tanan kana ma yawo da sarka karsa wanda zai karba albarka ta noma komi da komi albarka ta ce sai mutane sun jama'a su haɗu akan dije na inabi ɗaya ishe su dije guda na inabi ya ishi mutane jama'a ka ce kai har ta kai tufaha tufaha guda mutum tufaha na fom yawa ne da hausawa ɗan tufaha ke tare ba da ba ita ba ta hasa wani ba tufaha guda ɗaya sai ta ishi jama'a saboda albarkacin abu aka ce kai zaman lahiya zai zo ya gama birni da kawai sai ka ga kyalkeci wanda shi abin da yake nema ya ga garkin awaki ya warta ya zama kamar dan gadon awaki cikin awaki kai har namun daji aka ce yaro zai rika zai sa hannun shi a cikin bakin mutiji ya mutiji bai mai komi ba zancen dahi ya tafi kai kika rika cewa ya ma walida yarinya ba ma yaro ba yarinya za ta rika ita za ta tuta ma zaki maimakon zaki tuta ma yarinya sai ta kama gashin bakin shi ta jijjiga ta buge shi sai dai ta tuta tsabar zaman lahiya haka annabi isa zai zo ya shekara bakwai a lokacin da za a Allah zai yi mai kuma tuhuwa a yanzu wa'an su halitta ta ga sunan wanda ba ka da iko a kansu za su tauwa ka san yadda kai da musulmi sai ya tafi can urufi na wanda ke a can a misira tsakanin misira da da wannan kasar ta zalunci wadda zama ta kwace shi urufi na kin nan can wajen dutsen nan aka ce nan zai labar da musulmi ya jujun wani sun zo sun kare bannan su an halaka su baki daya haka zai zo dai ana ana ana yanda hadisin yau da ya sai shekara bakwai to wannan abin wannan abin shehu ke nuni zuwa gare shi ta fayati masihu wa rijalu jalu fi din imam hashim ya ta dayyana hunalika amma al-faidu yace a can ne mun karanta wannan ko a can ne faira za ta gama kowa da kowa faida za ta gama kowa da kowa la shakka lan tara siwa arifin billahi ita سوى faidan عارف بالله وشرع والشرع mutukar متقن ita faidan nan an ji shehu yana faɗin shi abin da ke nuni da al'umma ya ce wani matu kasrifihim ana tsuba mu ila hadaratil barir rahim ilahi abin da nake nuni da al'umma in kora su zuwa hadara ta Allah mai yawan alheri wanda ke ubangijin mu kowa ya san Allah a so ake kowa ya san Allah shine faira to lokacin nan faira za ta yadu kowa ya san Allah la- la shakka lan tara fi arifin billahi ba ko kwanto ba ka ga kowa ba ba ka ganin kowa kawai sai arifi na Allah duk da kai ko kowa ma arifin Allah ne kowa ma ya zama sanin Allah wa shar'u mutqanu akwai wanda tura yanzu suke da a wannan lokacin ma ya zo ai cikin shi ake a ai annabi sa bu gane ba annabi sa kaza kaza ne hanyar su dai ta tawili annabi san ya zo ma kawai ai ai cikin lokacin ake saboda haka kawai lokaci ne babu wani kangi lokaci ne na wadata lokaci ne na ayi kawai masha a sai ya kawo abin da ke ba dan shi ba da mutane za su iya da wannan abu shi ce wa shar'u mutqanu a lokacin nan ba wai ma'arifa ka kai tsammanin wani abinda mutane suke tsammanin shine ma'arifa na da'awan hakika ta banza komai zaka iya yi a wa shar'u mutqanu a lokacin nan shari'a tana abin kwarewa abin gwanancewa kowa an rike shari'a da kyau shari'a ma ba wai rikon su kenan ta ka- kashi aka mata ba ba wai ana shari'an ko ba a fahimce ta ba a'a mutanen wannan na zamanin wannan sun kware sun gwanance wajen bin shari'a hakika wanda kake ce hakika wannan mutsalaka wannan kuma sai dai aje lahira mutum kawai haka nan dai ko kowa yanda abu yayin da ke so a duniya a'a. ga shi mutum inda a wani cewa yake yana bin shehu ga yanda shehu ya ce lokacin da ake hudu na annabi isan in ya zo fairan za ta yadu faira ta yadu ta gama kowa amma a cikin baiti guda shi ke hudun wannan wa shar'u mutaqaddam shari'a tana abin kwarewa kowa ya tsaya yayi kamun shari'a ya gwanince yana aiki da shari'a yanzu ka aje shari'a kai ka kama wani abu daban to wannan ba ta yi wace ne hakika
فيختم عيسى لا تكون لا تكون ولاية وعيد تمام الروح فالخير وعيدا يدخل mamati ممات yau mamati ممات الروح فالخير- فالخير يدخل fa yakhtimu isa in wani abin da yawa kana fa yakhtimu isa sai annabi isa ya zo ya cika Eh, me zai cika ya cika alwilayatul amma wali taka wanda suke amma gama gari shine karshen waliyai wanda suke wal- wa- wa- wa- wa- shine cikamakin wali wali taka wanda suke amma dan ya dawo ba da da- da- ba da sunan annabta zai dawo ba a da sunan wali taka zai dawo an ce saboda alherin da ya gani ne na sifa ta al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya roƙa Allah ya sanya shi ya kasance ɗaya daga cikin wannan al'umma Allah ya karɓa min shine zai dawo ƙarshen zamani kuma saboda babu wanda zai a- kasance an halitte shi a nan a a- a- a nan duniya yake ɗan- ɗan adam ne kuma a ce kabar kabarin shi na na sama aka sabkar da shi saboda wannan aka sabkar da shi ya yi da sarayo shi a nan duniya ya zo ya zo kuma ya aka amsa addu'a shi kuma ya zama cikin al'umma wannan mafifici al'umma wadda ta fi kowace al'umma ta al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai ya zo cika wannan walitakan la takunu wilayatun bu'aida wa matruhi bayan bu'aida wa matruhi bayan mutuwan a ruhin Allah shine annabi Isa la takunu wilayatun wata walitaka kuma ba ta kasan- ba ta kasance ba ana cikin haka ne Allah zai turo wata iska wadda za ta kafi rayukan dukkan wani mumini sai a bar tsageru saboda haka fal khairu yurfanu alheri sai a binne sai zama an binne alheri yau ba wani saka ba a yi shi kenan alheri ya ce sai a binne alheri Mm, me zai faru bayan haka فإن لم يكن من يذكر الله زلزلا aha زلازل ساعات ونادى المؤذن fa in lam yakun man yadhkurullah in ya kasance wanda aka bari tsagera ne mutanen banza ne ba a samu in lam yakun man yadhkurullah in ba a samu wanda yake ambatan Allah ba lokaci ne aka ce zai zai kasancewa wanda ko da rantsuwa mutum bai bai kama sunan Allah ko ka ce wallahi ko na rantsi da Allah ba an ce ba kawai saboda kawai an manta da Allah kwata kwata to in ko ba ambatan Allah hadisi na cewa la taqumu sa'atu hatta la yakunu ala wajhi al-ardi man yaqulu Allah ko man- man yazkuru man yaqulu Allah Allah kuma da yanda ruhaya suka zo aka maka da sallallahu alaihi wasallam Eh, kiyama ba ta tashi ba sai ya kasance akan ban kasa a a saman kasa ba mai cewa Allah ba mai ambata Allah ba mai cewa Allah kawai to wannan lokacin in ya kasance ba mai ambata Allah zalzalatu zalazilu sa'atin girgiza zalazilu sa'atin girgiza na lokuta na tashin kiyama zalzal sai ta girgiza girgizan kamar inda yazo cikin suratul zilzal ko idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrijat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma yasadu akhbara bi anna rabbaka awhada wannan girgiza ta tashin kiyama sai yazo wa nada al-mu'azzinu mai kira sai ya kira mai kira na tashi kiyama ko mai kira mai busa mai busa fa idza nufiqa fi suri nafqatun wahida to wannan sai a zo a yi wannan busan guda daya kowa ya mutu a sake wata kowa ya tashi shine yake nuni a cikin wannan baitin fa ya rabbi haqiq fa ya rabbi haqiq bil amin raja'ana ya allah haqiq bil amin raja'ana ka tabbatar da raja'i mu bil amin albarkacin amintaccen Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda su wannan wani sani ne na gaibi irin wanda Allah ke sanar da bayin shi cewa ya bayyana tare da cewa wasu abubuwan an san su ga kamin na hudi hadisi ya bayyana su hadisi suka zo da su ga abin da karshen zamani ga abin da zai kasance to wasu abubuwan da kuma cewa ya faɗi wanda abin zai kasance haka na yaduwan faira na sanin Allah wa kowa na mazaje wanda za su bibiyan wanda za su kasance tare da annabi isa ga irin kalan su duka wani abubuwan da shehu ya bayyana abin da yake tabbas haka yake haka Allah ya haka Allah ya so ya kasance zai kasance to amma su waliyan Allah in suka yi da abu irin abu wanda ke na lahira ko abu mai zuwa sai su sai su allaka abu sai su ce abun wannan raja'i ne kamar sai haka muke tsammani abin zai kasance to su abin da suke tsammani zai kasance haka ne yake kasancewa kamar yanda wani wata rasa yana abubakar ke cewa yace ma Allah ta annu yace ma yasa wai mu'mini Aisha da lana yake cewa kyautar nan da na baki baki je kika doka ba kuma inna ma huma akhawaki wa ukhtaki wanda suka yan uwanki wanda suke saura yan uwanki akwai maza biyu ne da mata biyu yace ah to wannan maza biyu na sani gashi nan Muhammadu ne da Abdurrahman mata kuma daga ni Aisha sai Asma'u yar uwata wace ce ta uku ya ce eh wannan matar tawo da suke ciki ina gani ya ce za ta yi wa aga kuma ya raja'i ne su abin da kai suna sai suna ma kamar raja'i a kamar haka suna gani ne ba ko ba tabbata ne Allah ya nuna musu haka abin zai kasance amma su ba su nuna ba su yankewa su ce abin haka yake amma abin haka yake tabbate shi ne shi yake cewa fa ya rabbi haqiq bil amini raja'ana Allah ka tabbatar da kaunan mu bil amini da alhurma amintacce Allah yana cikin abin da shehu yi na na raja'i a cikin nan da yake da bi yurfa ud jawrun da azimu wannan zaluncin mai girma wanda tura wannan da yahuda suke jagoranta shi shehu da ni yace da ni za a dauke shi da himma shehu duk almajiran shehu mabiya shehu da su da hannunsu wannan abin zai zai dogu raja'i to wannan raja'in yake ce Allah ka tabbatar da shi famali famali famali siwa an as'ala Allah ma'ajin ce ce ba ni da komi famali ba ni da wani abu siwa an as'ala Allah sai dai kawai in roƙi Allah ba ni da wani abu abin da abin da zan yi kawai shine in roƙi Allah shi ko roƙo Allah nan shine taskan komi shine ma'adinu shi ma'adini ne wato as'alallah wannan shine wannan jumla ce fi'iliya fi mahallin rafi mubtada ma'adinu shine khabar kinta roƙon da nake ma Allah shine taskata dan shi ma'adani inda ake tonawa a hiddo duk wani abin da ake nema na arziki a ƙasa ake tonawa ake hiddo shi zinare ne shi wannan ramin na zinare ma'adini yanzu har abin da ake nema na na petrol duka shi ma tonowa ake wannan inda ake tonowa shi ne ake ma'adini abu ne wanda ke wuri ne wurin taska ainihin arziki ne ke kuna kwance a wajen to shi wace wannan ni addan a wuri na shine wannan duk abin da kake so daman Allah tabaraka da ta'ala yake cewa o duniya ta jibila ku wa qadara rabbukum duni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku duk abin da kuke so komi yana wurin Allah Allah yana da komi wa min shay'in illa lana khaza'inuhu ko abin da ake so kai dai ka roƙa Allah ya baka to ya kake tsammanin kuma waɗanda su sun samu duk abin da suke son ma Allah zai musu wani ma ba ma sai sun roƙa ba kamar kisan nake nake ba da raka bamu wani ke cewa wani yana yaban shehu na cewa a mali yake da turanci ne ke yaban shi na shehu shehu tsakaninka da Allah kawai kamar mutum ne in yana son wani abu kawai sai ɗauki telefon da ce alo alo Allah ko kaza nake so a ce an baka sai shi yace ni ne yace aka dami abin yace a sai shi yace al'amur ajal min hada yace abu wannan ai abun tsakanin da Allah ya haka gaugawa amma ja lokaci amma sai na ya dauki waya na ce Allah bani sana ba to mutane ne wanda kice yana cewa cikin wasu betoci tarhasani bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila tasrifi Allah ya kebance ni da sani wa tasrifi da tasrifi shine ta abin da take waje ake cewa tasrifi kawai in kace abu da abin da kan kawai sai abu ba wai ni zancan su ba zancan ma addu'a bane ba kwanan nan ma na gani shi sharif cikin abubuwan da ake yada na na na wazar nan yana cewa suna tare da shehi a Saudiya cikin wasu suka kawo koken halin da ake ciki a kasar abubuwa sun yi kaza sun yi kawo hada da ya bada abinda ga abubuwan da abu ya dame su kaza kaza suke na shewa ce labasa sun hito shi yake ce ma shi ke hada ma shewa sharif ibrahim sali ita ni ga abinda na ga bukatun da na haɗi ba ni a matsalolin da muke ciki amma shewa bai daga hannu ya adda ba ya ce ba ya ce labasa ba ya ce da ya ce labasa nan kawai shi kenan kawai abu kawai abu ya kare magana ta kare to su irin wannan suke nau'in dai na tasarrufi yana da yawa kawai wani irin yadda ake ban labarin tasarrufi irin na shef tijan dan usmana an ce wani cikin manya-manyan yan kasuwa na kano aka rike mai kayan wanda rike babban wanda ya rike kayan airport na cikin babban kwastan sai zo yana kawo kokon shi sai sai sai ya takarda ya ce wannan in ka je kawai ka mika mai wannan ka je ka mika mai wannan wai takarda ashe da wancan da ya buzuka babu komai ba a rubuta komai ba kawai haka nan da yaje yana mika wancan wancan takarda ya ce a kai ne mai kai kaza ko ya dauke kayan ka kawai ya bada izini da amai da a bashi kayan shi da baki da duk wannan nau'i ne na tasirifi ba wani sai an yi tsaya an yi wani abu ba ko na mai kama da wannan to wanda suke irin wannan ma wanda suke da wanda suke addu'a ma Allah ne taskan su Allah ne komin su to barbanta irin wanda suke da irin wannan dama ta ta tasrifi abin da suka so Allah shi yake so a shi kamar nuni ne gare mu cewa ma'adanin nan wannan abin riko ne shi addu'a silahul mu'min addu'a ita ce makamin mu'mini da abin da ka shiga cikin shi na damuwa ne na ko duk ko ne ne ka samu kanka to abin rikewa shine addu'a to shine za mu dai shine abin da zamu mu rike su abin da shehu ke ke ke wadi ke nema Allah ya tabbata mai da wannan raja'i kamar yanda ya saba Allah na biya mai dukkan abin da yake nema to Allah ya riga ya biya mu ake ma nuni mu rike wannan wata ishara ce nuni ne zuwa babban zuwa wannan wannan baitin as'alullah in mutum ya doka wai ma'adinin maf'ulin bihi ne to sai bayar da shi wannan dai as'alu kamar na hudi jumla ce fi'liya fi mahallin rafi'a مبتدا ان يسمع دين سي زما خبر نعم عليه صلاه الله عليه صلاه الله ثم سلامه يا da mun Allah tabbata a gare shi salatan bi halid din qasriya ma amanu ah salatan ta kasance salati ne biha albarkacin wannan salatin albarkacin ta qasriya babban gida na gida irin na kaseta gidan sarauta ake ce ma kasar gida babba to shi ko shi na ta qusuri madinu shamu kusun wa taibatun وكولخة تده وكولخة الأرض تحيا بذكر الذي كمل وصوري برانينا سوني مدين أكوي مدينة شام أكوي شام مدينة جكم مدينة تشيو أكوي وتأنغوانا تيمة شام وكوس أكوي كوسا ko koti wanda ake ce mata can wani inda she ya aka ya hada faira wato tun warko wadda ya batun da kuma ma'aiwo shehu tsaye bayan da aka yi shehu wa kaulaku da garin kaula shi wuce duka wa'annan karta haya suna rayuwa da zikirin da zika mun da ambatan wanda ya cika shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan birane na shehu kasiri duka wanda shehu yake ta ce ce su dukan su gidajen shi ne duka ta haya albarkacin salatin nan su kasance ma'amanu wata wurin samun aminci ne lidini ga addini wurin kwanciyar hankali ne na addini kuma alhamdulillah ko wani lokaci duk wanda Allah Allah ya arzuta shi je wannan wurin sai je shi kawai shikenan kamar ya ta rayuwa nan wurin addini dai kam nan komi na addini na duk wanda zai wanda ke nufin addinin ma in je ya samu wurin aminci shine albarkacin salatin nan babban gida na ya kasance ma'amalin wurin aminci ne na addini da dini alayhi salatu lahi alayhi salatu lahi thumma salamuhu ya da mutu Allah tabbata gare shi wa alin wa sahabin wallazina qad hasanu da alaye da sahabbai wallazina qad hasanu da duka waɗanda suka kasance hasanu sun kyautata shine ake cewa wa man tabi'an bi ihsani kenan ila middin duk wanda suka biyo wa'annan da kyautata har ya zuwa ran tashin kiyama ba bar kowa ba wallazina qad hasanu da duk wanda suka kasance hasanu sun kyautata a kyautatawa umuman duk wanda zai kyautatawa ya shiga cikin wannan adda Allah sa mu ciki wallazina qad hasanu da wanda kuma suka yi take matsayi na Islam suka take matsayi na imani suka zo suka take matsayi na ihsani wannan ahsanu sun kyautata sun suma suna suna cikin wannan addan Allah samu baki da اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبقنا سنة الكبرات والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر الجمدان العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين